أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الهدي لما والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد ɗan uwa musulmi da muka saba haɗuwa wannan masallaci na madina ta takawa ta da salmanu bauchi mai duguri road na yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan rana ta talata wanda ta yi daidai da sha shida ga watan ramadan 2040 wanda ya dace da 21 ga watan biyar 2019 za mu ci gaba da tafsirinmu kamar yadda muka faro daga aya ta saba'in da hudu za mu doshi aya ta saba'in da hudu cikin suratul an'am bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الأفلين
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنبي إبراهيم عليه السلام shine annabin farko wanda Allah subhanahu wata'ala ya saka shi mai yawan kafa hujjoji da wato jan hankali ta hanyar jan hankali amfani da hankalin mutane a kafa musu hujja Allah ya ba shi wannan daga ciki akwai wannan aya yanzu da mun karanta wanda malaman tafsiri da dama wasu suka yi ta kame-kame wasu kuma suka faɗi fassara wanda ita ce madaidaiciya annabi ibrahim sun yana yaro hanifan ne muslima da haka bai taɓa yin shakka a kan addininsa ba amma ta hanyar abin da ake cewa ihtijaj kafa hujja kakan miƙa wuya kaman ka yadda da abin da abokin jayayyan ka yadda da shi don ku je makura ka nuna masa abin da ya dogara da shi banza ne to shi ne ya bi ta wannan hanya wato a fara minal majhuli ilal ma'lum daga abin da ba a sani ba har a kai kan abin da shi ne sananne min al-ba'ili ila sahih ko min al-ba'ili ila al-haq to wannan uslubi ne da'awi uslubi ne na kira mantiki to shine annabi Ibrahim ya dauka anan فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي lokacin da dare ya rufe annabi ibrahim ya ga duhun dare sai ya ga wani wata ya ga wata ya ga tauraro kai mai haske suka ce wannan tauraruwa ita ce zahara ko mushtari ɗaya daga cikin waɗannan taurarin ne ya gani da ya ga tauraron mutanensa suna kewaye da shi su masu bautan rana ne da wata wasu ka a masu bautan rana ne zalla to sai fara da abin da yake ƙarami wajen haske da ya ga kaukaban ya ga tauraro ƙala sai ce yawwa haza rabbi ga ubangiji na ya bullo suna ta kallon tauraro suna ta kallon tauraro har lokacin da tauraro ya kai manzilan faduwansa a gaba shi falamma a fala yayin da tauraron ya ɓace ƙala sai ce a la uhibbul afilina ni fa bana son masu ɓacewa ya za a ce ina da ubangiji na kuma yau in neme shi wani lokaci in rasa idan na neme shi na rasa to lokacin kuma in matsala ta taso mun wa zai yaye min wannan matsala ne kaga ai bugun hankali ne yawa ba wai annabi ibrahim ya yadda cewa da bai sani ba ya yi imani da tauraro daga baya ya koma har ya kai ga imani da allah ba haka ba bugun hankali ne na'am فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى القمر يعند يقوتا بازغا يا in kayo ya yi faɗi ya yi haske ka san wata za a fara ganin taurari da haske kafin wata ya ɗago haskensa sama to da ya ga wata ya ɗago ya yi haske ƙala sai ya ce haza rabbi yawwa wannan shine ubangiji na haza akabar wannan ai ya fi girma akan na farko dama ya za a yi ma in bauta wa wanda yake karami bayan ga wanda yake babba ba zigan kala haza rabi ko ba ce haza aka baro ba kai haza rabi wannan shine ubangiji na amma a ma'anance ai wata ya fi tauraro girma wata ya fi tauraro haske don haka intikali daga daga sagiru ilal kabir ai shi ne abin da hankali yadda da shi ka cira ta daga abin da yake ƙarami ka koma zuwa babba idan kuka lura da larabcin siga ta mubalaga ai in ka lura da farko wancan ya ce haza rabbi ko da ya zo ya ga kamar ma ya ce haza rabbi da ya zo ya ga shamsu sai ya ce haza akabaru to ashe haza sagirun wanne kenan najmu ko haza kabirun kamaru ko haza akbaru wannan shi yafi su duka an gane kamar abin tunan suke cewa akwai sufalisi ko to wannan shine mafi girma to da ya ga wata sai ce wannan shine ma ubangiji na falan ma afala da wata ya kisce Allah sai ya ce to la in lam yahdini rabbi la akuna min al-qawmi dhalimin lalle in ubangiji na bai shirye ni ba fa zan koma cikin mutane waɗanda suke batattu a wannan manzila ko wannan mawkifi za mu fahimci ya yi shagube wa mutanensa cewa su batattu ne domin ya ce dan kasance cikin mutane batattu kuma a nan ya yi ishara zuwa ga cewa hidaya daga Allah subhanahu wa ta'ala yake tun da ya ce la'illam ya haɗi ni rabbi idan Ubangiji na bai shirye ni ba ashe shirya daga wajen wa ake samu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala na'am yace la akunan nan lalle ko zan kasance min alqaumi dhalin daga mutane wasu wanda suke batatu wato yana nuna musu anan duk mai bautan wani abu da bai tabbatar da fawansa da karfinsa ba da ikonsa ba da kuduransa ba to batacce ne na'am فلما رأى الشمس باغبة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون نعم falan mara ashamta yayin da ya ga rana ba zigatan ta kayo da haske sosai kana sai ce haza rabbi yawwa wannan kuwa shine ubangiji na haza akabaru wannan ma shi yafi girma akan duk wanda na gani dazu ya fi tauraro girma kuma ta fi wata girma dan haka hiya akabaru minhuma hiya akabaru min al-kawkabi wal qamari ta fi wata ta fi ta fi tauraro ta fi wata falamma afalat yayin da rana ta faɗi kala sai ce ya tsomi ya mutane nan kai inni bari'un mimma tushrikuna ni dai nayi bara'a wa duk abin da kuke bauta mawa kuke tara su da ubangiji wajen bauta yaya zan bauta ma wanda yana nan yau gobe baya nan ko yana nan da rana da daddare baya nan ko yana nan da daddare da rana baya nan idan matsala ta same ni yaya zan yi in samu warwarewar wannan matsala don haka duk na mutu bara'a inni bari'un ni na ku kuta mimma tushrikuna daga abin da kuke bauta ma kuke tara su da Allah subhanahu wata'ala wajen bauta ibnu kathirin yace wal haqqu anna ibrahim alayhi salam abin da yake gaskiya tabbatacce je annabi ibrahim alayhi salam kana fi hadal muqami a wannan muqami munaziran li qaumihi muqabala yake yi da mutanansa mubayyinan lahum butlana ma kanu alaihi yana bayyana musu bacin abin da suke kai min ibadatil asnami na bautan gumaka wal kawakibi da taurari a sayyarati masu gudu wa ashaddahunna ida'atan to wanda duk yafi su haske ash-shamsu wal summal qamar rana ne sai wata summa zahara sannan zahara ita ce ta ƙarshe falan man tafat al'ilahiyya an hajjin ajirani salasa yayin da ubangidantaka ya koru ga baɗin waɗannan manya-manyan dukkuna guda uku kowa ya san tauraruwa wata babban abaci kowa ya san wata wani babban abu ne kowa ya san rana wani wata babban abaci a duniya dole dai ko ka yadda ko ka yadda ka san dai tana da wani ƙarfi da Allah ya bata ko wahiya anwar ma ta tsawo alaihi al-absar kuma duk abin da ido zai fa zai kalla fa ba zai kalli abin da yake wayannan guda ukun nan haske ba ta haƙƙaƙa zalika bi dalilin wannan kuma ya tabbata da dalili qati'in yankakke amma duk da haka su ma suna kaucewa suna bacewa to kaga ba a mazancin shi ko abin da yake bauta yana da girma ba a ma zancen gunki ba a zancen gunki in ana zancen tauraruwa wa yake ma zancen gunki bakin abu mai duhu ma ga mai haske ma an kau an an masa bara'a ko ga wanda yafi mai hasken haske ma an masa bara'a ga mai hasken karshe wanda duk a duniya abin da za gani shi yafi karshe haske an masa bara'a saboda ashabul uquliz zakiya masu kwakwalwa mai ƙarfi ba sa daidai da masu dakushasshiyar kwakwalwa shi yasa su kamar yanzu malam bahaushe shi yasa aka ce malam bahaushe kwakwalwansa tana da fawa shi yasa tun asalinsa bai bauta wa gunki ba bai yadda da ai bahaushe baya da gunki in an ce ka kawo gunkin hausawa ba su da shi bahaushe bai taɓa yin gunki ba shi bahaushe yana ƙoƙarin ya gano Allah bai gano shi ba ba ma guje kenan asalin bahaushe ai ba ma guje ne yawwa to yana ƙoƙarin ya gano Allah bai gano Allah ba don haka shi abin da yake bautawa bahaushe abin da yake bautawa yana bautawa aljanu ne su ya tsamiya su tsumburbura shi abin da dai yake fake yake koye kuma yake jin yana ba shi tsoro eh a gwaigwai yayi wasu abubuwa ne kawai ƴaƴan aljanu ne su a gurinsa amma wa'ancan su ne masu su ne asalin wanda ake musu bauta masu fawa masu ƙarfi wanda yana ganin sun ɓuya kuma yawwa ko da yake da alaƙa da tsamiya ba tsamiyar yake bauta ba ƴan tsamiya gidanta ne tsamiya ɗin shi yasa yake tsoron tsamiyan yake ganin kwarjinin tsamiyan da sauransu amma ita shi bai ɗauki tsamiya a matsayin wani abu ba ya ɗauki tsamiya gidan fitina ne wajen da ‘ya'yan shaɗanunsu suke zama a gurin yauwa kuma ya yi imani cewa Allah a sama yake shi a nashi ba wuce ya ce ya kuma yadda ya fi kowa shekaru kai nazarin karatun maguzawa akan yadda maguzanci yake ba maguje ya yadda Allah shi ne farko wai amma da ya zo da ya riga kowa zuwa sai ya hau sama ya ɓuya ya fi ƙarfin kowa tun da ya riga kowa zuwa to kowa ya zo sai sai zama yana yana yana mallakansa kuma shi gashi baya ba za ka iya ganin sa ba kaga haka malamin ba haushe yadda kuma ya yadda Allah baya kwatantuwa kaɗan ne ya rage shi yasa da musulunci ya zo sai wubba haushe ya karɓe shi da ƙarfi kuma ya riƙe shi kuma ya zamanto imanin bahaushe ya ji na dukkan ƙabilun da suke wannan yankin ƙarfi saboda shi dama wani abu ne wanda yake bukatan ɗan saiti to da aka masa saiti kawai ya yarda Allah ya fi kowa ya yarda kuma shi ba zai ba zai kwatantu ba shi yasa in ka ce ba ma guje ubangiji Allah ya ce buwaye gagara misali kaga kaga ya kama hanyar tauhidi ya ce buwaye buwayin nan yana nuna ya buwayi kowa ya karfin kowa gagara misali kuma ya nuna ba zai misaltu ba an gane to irin wannan hanya shine annabi ibrahim ya dauko musu ba a magana su da yake su mutanen abraniyawa ne na falastinu falastinu zuwa abin da ya siriya ba irin jahilan larabawa ba ne saboda haka su bautan da suke yi ba su ba su bautan dutse ko icce su suna bautan rana ne ko wata yauwa in aka yi gaba da su aka yi wajen rasha kuma sai su koma su kuma wuta saboda wuta tana kokkona abubuwa to lalle ya kamata a bauta mata a jikoran a irin haukansu an gane to irin wannan to shi yasa shi ya ɗauko musu ta layin su kowanne da irin nasu tunanin ai kaga su misara kuma shi in mutum ya buwaye ne mulkin sai ya yi mulki sai a ɗauka shi Allah ne to ko da yake shi na maruzu shi ne sarki babba wanda ya zama sufafawa duniya lokacin ba a maganar su fir'auna ba a ma yi maganar kullo fir'auna ya ma mallaki duniya ba na maruzu shi ya mallaki duniya a wannan lokacin ya zama duk duniya ana tsoronsa to a ƙarƙashinsa kuma ake bautan wannan wuta ake bautan wannan rana amma fa indirectly shi ne ubangiji shi a ganinsa tunda shi ya duba ya ga ba wani ne mulki irin nasa duk ƙasar da ya ga dama ya kai mata hari zai mamaye ta ya karya ta ta dawo ƙarƙashinsa saboda ƙarfin sojojinsa duniya gaba ɗaya ma kawai duka tana ƙarƙashinsa ne to sai ya fahimci to ba za a ce tana ƙarƙashinsa amma sarakunan duniya duk suna tsoronsa kamar yadda yanzu america take ganin ita in ta ce kaza kowa dole ya ji tsoro ko to to haka haka yake to da ya zama haka sai yake ganin to waye ma in ba shi ba don haka ma al shine ma abun bauta an gane to shi annabi ibrahim ya biyo musu ta wannan hanya yadda za su gane wayannan abubuwa da suke bauta fa to akwai lokacin da babu su to idan babu su in an ce ubangijin tana fakuwa shi yasa farko ma ce la uhibbul afilina ba na son wanda za su bace mu lokacin da nake bukatar su ban same su ba na'am sai yace na kukuta daga duk duk abin da ake bauta na fahimci shirme ne to ga hankalin su na bin sa eh lalle fa to tauraruwa ba ta cancanta ba ai in ma da akwai wanda za a bauta mawa to a bauta ma wata ma ai ya ji tauraro ka eh lalle wata bai cancanta ba shi da yake komawa gutsire gutsire har ya fita ga wanda kullum a cike take kuma ga ta da zaki ita ya kamata a saurara muwa to kuma an komo kanta ha ita kuma da daddare ba ta nan to yayi kenan in dare yayi wa zai kula da mu to kaga hankalinsu ya tadrijiyan yana taho da su zuwa ga yanda za su fahimci inda aka dosa to daga nan kuma sai ya condemning din su gabaki daya na'am إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هنيفا وما أنا من المشركين inni wajjahtu wajhiya ni kan daga yanzu na fuskantar da mafuskantan ibadata lillazi fadara samawati wal ardh ga wanda ya shimfida sammai ya shimfida ƙarsai tunda dai na ga ga sama tana cike da abubuwa a ciki har da taurari da wata da rana na ga ƙasa ga ta tana cike da halittu iri-iri to wanda ya yi saman nan haka ya yi wannan aiki tunda bayan da za a yi a samu aiki ba wanda ya yi da wanda ya shimfiɗa ƙasar nan haka to shi ne wanda nake bauta mu shi ya cancanta in bauta masa don haka ni yanzu duka wayannan abubuwa na tattara na yi fakin ɗinsu wanda ya yi saman nan ya yi ƙasa to shi ne wanda na mai da mafuskanta na gare shi hanifan daga yau na karkata da dukkan wasu addinai ba ruwana da su wa ma ana minal mushrikina ni bana daga cikin masu tara wannan da wani saboda Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa wannan aiki ba karami bane malamai suka ce shi yasa ya yanka ƙasa daga nan kana son ka je Kano ba hali sai ka bi ta wudil wudil kuma an yanka ta da ruwa sai ana ta shiga kwale-kwale ana ta wahala har tukunna daga baya aka yi tunani me zai hana mu yi ƙoƙari mu ma kamar yadda Allah ya ƙera ƙasan tunda ya yanke nan mu bari mu yi ƙoƙarin mu haɗa an gane bari mu yi ƙoƙarin mu haɗa ƙasan ta sama ruwan ya wuce ta ƙasan kuma mu mu hau ta sama mu wuce to kafin a yi wannan ɗan ginin da zai zama kan ƙasa muke ta hawa fa muna hawan dandali ne amma kamun mu yi dan wannan dan jinin da zai hada mana Kano da Bauchi sai ya zama to muna bukatan wani wasu masu dimbin ilimi anan kawai ma zaka iya samun ma'arifa na Allah tauhidi anan muna bukatan samun wasu masu dimbin ilimi su ne ake kira injiniyoyi ko ba karamin mutum ake nema a gumbai zo yayi tunani sai ya sa kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza don an ce an samu wannan eh to bayan samun wannan ana bukatan dumbin dukiya don zai ce a nemo karafa siminti duwatsu motoci masu daukan kaya su menene katakai da za a buga to ana neman wannan kaga ashe kafin a yi dan wannan gini sai da aka samu dimbin ilimi aka samu dimbin dukiya ko sannan bayan haka aka ce ana bukatan ƙarfi dole an samu leburori da helmomi da sauran manya-manyan masu jin ƙarfi wanda za su zo su za su ɗauki wa'annan abubuwa abun ma har ya wuce ƙarfin mutum sai an haɗa da ƙarfin kram sai an haɗa da ƙarfin manya-manyan motoci heavy machines ko kaga wannan sannan sai ya zamanto kuma sai an haɗa da hikima mutum mai ɗumbin hikima da basira wajen gudanar da wannan abu sannan kuma ana bukatan taya lokaci isasshe kuma ba za a yi wannan aikin ba sai under control na wani mai ƙudura mai ikon da zai ce a karɓo kuɗi a yi kaza gwamnati kenan ko? to a kan ɗan wannan foshin kawai sai da aka haɗa waɗannan abubuwa wannan zai nuna maka yin sama da yin ƙasa yana bukatan alimu yana bukatan hakimu yana bukatan ƙawiyu yana bukatan ganiyu yana bukatan ƙadiru so sai Allah wannan kawai ya zama mana aya dan gina gada sai da muka sha wahala sai da muka ɗauki lokaci sai da muka yi wannan sai da muka tattara waɗannan abubuwan ya yiwu to gina ƙasa gaba ɗayan ta fa gina sammai gabaki ɗayan su fa yau an ce maka in masana suka suna maka labarin yanda astronomers suna gaya maka yanda taurari suke tafiya ba fa kai ko ko ball ne a ce nan a ce filin stadium a zuba ball kamar hamsin kowa yana buga nashi dole wata bol ta buge wata bol ko to ka kwatanta da a ce kaman girman bauchi garin bauchi a dunkule shi ya zama bol da kaman girman kano da kaman girman kaduna da kaman girman azare da kaman girman ningi da kaman girman tafawa balewa da kaman girman da wasu ƙananu wasu ƙatin ƙatin ko da kaman girman Abuja da kaman girman Lagos da kaman girman Najeriya wani ma to kuma a duk su rinka su rinka warnuwa suna gilmayya kowanne kuma wuta ne ya jawur kuma har yau baka ji an ce an samu accident ba to to yin wannan kawai wannan wuta din yin wannan ƙwallon kuma a ce ya ba da energy ya ba da energy wannan ƙwallon ya ba da energy yadda in ba yana ba da ɗumi ma wuri ba akwai matsala rana kenan ko kullum kuma ba a taɓa cewa yau fa gas ya ƙare ba man fetur ya ƙare ba fitilun ga fitilan Najeriya dai kun san wutar lantarki da ake ta fama ko in janareta ne ma ka san da ake fama to amma wannan kullun yana haska kullun yana bada fitila ba a taba cewa a kai complain duk injiniyarin din ya kare a nan ne ba injiniyan da yake yin feeding din rana da gas ko ko yake feeding din wata da gas ko yake feeding din to nazarin cewa wajjahatu wajihiya lillazi fadarar samawati wal ard ba karamin nazari bane babban nazari ne amma kowa da gwargwadon matsayinsa dan firamare shi ya gani kawai ya ga wani abu haka mai haske dan sakandare da irin dan abin da zai gani har zuwa ka samu profesa wanda shi in ya kalli wannan abin ba irin kallon da kake masa yake yi masa ba saboda ya san irin wahalan da za a sha in ana son a samu wannan yanzu masu ilimin da za su gano abin da annabi ibrahim yake faɗa alaihi salam masu ilimi ne professors ne akan astronomy wanda suka san inda za a ce a yi construction din tauraruwa kawai irin wahalar da za a ga dai menene tauraron dan adam ne ko har yau Najeriya ba ku taɓa yi ba sai dai ku sa a zo a muku ko ga dai injiniya sanan manya-manyan da suke university suka san technology ga sunan sun sani dai har yanzu dai Najeriya ko sauraron dan adam din nan da aka yi mala Abubakar ai ina tsammanin daga wata ƙasa aka invite din aka zo aka mana ko Najeriya engineers ne 70% to amma duk da haka mun nemi gudumawa mai ƙarfi daga wanda suka san abu to kawai wannan muna bukatan wani abu ne ya tashi ya je a matsayinsa na tauraron dan adam ka duba irin ilimin da aka tara da wahalan da aka sha to sai aka ce maka wanda yayi fadarar samawati wal arda da abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa da wanda ya shimfiɗa duk abin da yake cikin ƙasa idan ya ga dama ya sa ka sha wuya na shekara ɗari ko dubu kana tare da arziki shekara nawa muka yi muna wahala a najeriya muna da arzikin ba mu sani ba saboda mu yi amfani da ilimin ba ilimin allah bai ba mu shi ba sai da gawa kai ku tashi ku tashi a san man fetur ba kuke ku tashi kuna da arziki muna ta shan arzikin nan makwabtan mu Nijar ba su san suna da arziki ba suna ta shan yunwa sai bayan shekaru Allah ya dan fadakar da wasu kai akwai uranium ba kuna da uranium ana na ai ma fetur din ma ashe kuna da shi wai wannan kayan duk arziki ne wanda Allah ya ajiye a ƙasa ma bai tukunna nuna maka ba sai ya ga dama tukunna a samu dan wani lokaci sai ya dan faɗakar da wani cikin ku sai dan gane akwai abu kaza to kuma sai a fara ba wai da daga baya ne ya tsoro ba ai ba lokacin da gano ya tsoro ba da ma yana nan ilimin ku ne bai kai ba kuma Allah ya ce ku nema kun ki kun yi ta kashe kwakwalwan ku kun zauna to shikenan zaka bautu dama baka da ilimi zaka bautu da jahilci sayyidina aliyu yayi gaskiya ce la faqara ba'da ilmi babu talauci bayan ilimi ko talako talakawa ko talakawan da kake ganin mun nan kanin su a cikin al'umma Allah ne ya rubuta musu su talautu sai kuma ya rubuta musu kasala da jahilci in Allah na son ka zama ka zama jahili sai ya rubuta maka jahili sai ka zauna sai ka zama jahili idan Allah na yana nufin ka da arziki ya rubuta ka cikin ashabu sa'ada ad-dunyawiyya domin as-sa'ada ma kace biyu akwai ad-dunyawiyya akwai al-ukhrawiyya to ya rubuta ka cikin ashabu sa'ada ad-dunyawiyya sai ya baka ilimi ilimi har yau har magajin gobe kamar yadda kai Ibrahim ya rubuta al-ilmu huwa al-imamu ko menene biyan da kai wallahi ilimi shine akan gaba kuma jahilci dole shi ne baya kuma jahilci dole ya biyayya wa ilimi duk faɗin jahilcin jahili ba zai taɓa cewa wai shi sai ya zo ya nemi a daidaita shi da wanda ya fi shi ilimi ba tunda Allah ya ce hal yasa wal ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun ba zai yi ba har yau ilimi shine arziki ga yan siyasa ba su yi kuɗi ba yan kasuwa ba su yi kuɗi ba na ban mamaki suna da kuɗi gwargwadon hali amma ba su da kuɗi na ban mamaki sai mai ilimi ne ya zama ya yi calcium yanzu duk duniya ba ne kudinsa shi ne billboard ko bilgate din nan bilgate kasuwanci yake yi eh saka ita kasuwanci ne amma technology sai ya sayar ko ba haka ba baban ilimi na kwakwalwa da yanda ake maganan abin da ya shafi information information technology ya samu yanda zai creating din items din irin su kwamfutoci ko na'ura mai kwakwalwa da sauransu ta nan ne fa aka ce wannan ilimin haƙƙinsa ne ba wanda ya yi sai shi tun da nashi ne kai ma ka karkaro irin naka filan ɗin kuma ya rinka sayar da wannan ilimin shine har yi kuɗin da ya kai ga yanzu to kaga ashe kafin ai construction ɗin wani abu sai an bukaci dukiya sai an bukaci ilimi sai an bukaci ƙarfi sai an bukaci ƙudura sai an bukaci to duka abinda annabi ibrahim yake faɗa kenan a wannan amma da yake lokacin su suna primary aspect na wannan abin ne basu gane amma dai alal akal ya shimfiɗa musu cewa shi fa wanda yayi wannan rufin yayi wannan shimfiɗan to shi kadai ne ya kamata a bauta masa idan kuma lalle kuma wajibi ne in kana da hankali ka sai eh lalle shi ya kamata a bauta masa tunda in ma kuɗi kake kake bi shine gani Allahul gani wa antumul fuqara sai dole ka bi shi ne maliku dan ko America yace yau ba za a fita ba kowa ya zauna a gidansa duk plan ɗinsu ne na kimiyya ya tsaya kenan ya dakata kenan da ruwa kawai ma zai iya hana su zuwa ko ina ko da kankara ko ba haka ba ashe ya kamata a bi shi shine kuma zulquwatul mashini wanda duk abin da ya ce a yi sai ya karere duk abin da kuka yi a rana ɗaya yawan Allah subhanahu wa ta'ala gara sai ya karere komai ko ba mu komai dai ba da dai mun sani a Najeriya dan guguwa aka turo mana gidajen kowa yayi wayo wayo wayo wayo dan su zulquwatul makin ya dan gwada kadan daga cikin kuwat dinsa ashe mai irin wannan ya kamata shi ya kamata a bauta masa to in ka rinka bin wannan layin shi ma sai ka ga abin da Annabi Ibrahim yake gaya mana dan haka babban karatu ne anan na tauhidi cewa wajhatu wajhiya lillazi fadara samawati wal ard kar a ce lillazi fadara samawati wal ard ka kalli primary aspect na samawati wal ard kawai kace eh sama gata kasa gata to ba nan aka tsaya ba ana maganin yaya saman take yaya kasan take me aka zuba a cikin su hanifan na karkace gaba da dukkan wani addini kuma ana min al mushrikin ni ba da zan hada wannan da wani to ku kawo ma har yanzu mu muna nema mu ma muna nema wallahi mai wannan aikin ka kawo wani in an samu sa'ansa Allah ma ya tambaya alqur'ani ko wanda kuke bauta musu min dunillahi shin kan khalaqu ka khalqihi fatashabaha alkhalqu alaihim su ma sun yi sammai ne suka yi kasai nasu daban sai kuka rasa wane ne za ku bi ga wanda ya wayannan samman ga wanda ya wannan samman halitta su kai kaman halittan Allah sai abin ya rikitar da ku gane wani cikin mahalitta biyu za ku bi babu tunda kun san babu babu wasu wanda suke khalaqu khalqihi kai a suna ma ya gagara tunda lallam alif lallam hakuri har yau babu wani ne wannan alif lallam hakuri in kuma akwai a nada
to saboda haka tun da dai shi kadai ne kuma to lalle ka san cewa ba wani wanda ya cancanta a ji shi a bauta masa sai wannan kuma ba zai yi ya samu shariki ba shi yasa in dai arifi ne na gaske wanda yake ma'arifa ta gaske ne bayan da zai ce maka ai shi yasa ma kyau yace ba zai yi maka ya zama akwai shirka a zuciyanka ba in dai kai mabiyinsa ne na tsakani da Allah to ya za a yi a samu wanda yake shi ne mai wannan sifa ba za a samu ba kuma da irin wannan tafiyar dai ake tarbiyyantar da wa'inda ake musu tarbiyyar sufanci da irin wannan tafiya ta annabi ibrahim ne قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعت ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نعم أه.
وهاجه قومه قال أتهاجوني في الله وقد هداني ولا أكاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وهاجه قومه wai sai mutanensa suka zo suna musayya da shi suna jayayya da shi suka ce masa to wallahi in baka daina kiran wani Allah daban ba kana kiran wani Allah baka bautawa abinda muke musu bauta bayan sun kasa shan kansa ta hanyar jayayya suka ce to kuwa sai iskokinmu sun maka baki allolinmu za su maka za su maka za su maka baki ka lalace su kashe ka ka mutu ka zama babu ka saboda ka mai da hankali hanyar da ka ɗaukar nan haɗari ne ƙala sai ce a'a atuhajuni fillahi yanzu ni ne za ku yi jayayya da ni a cikin samuwan Allah har kun san ma meye jayayya har ma kun san ma meye hujja har kuna da irin ku da nake ganin ku a bace a duhu ka san ko da yake an ce wai menene wai jahilci ya fi dare duhu shi jahili shi yana ganin ka baka san me kake yi bane kaman zaman kallon kallo ne tsakanin tsakanin wanda Allah ya shirye shi masanin addini da gaye gaye yana kallon shi an waye shi ma an waye kai kuma kana ganin sa very rational da lafazaiti wani mutum kazani gashi dai kai kana ganin bai ma san ina ya dosa ba kai kuma yana ganin kai ne kai kuma da kake kana sha'awan turare da riga ne ke da yana cewa inda kai kuma kai kuma shi ganin ka yake baka san ma ne kake wannan dis wannan mutum an waye san bari saboda shi duhu ya riga ya rufe masa kwakwalwar sai ke ganin kai baka san abin ne kai kuma da kake Allah ya shirye ka kana ganin wannan abin tausayi ya za a iya zama mutum don ma yanzu kai ba a mutum kake kallon sa ba ma gabaki ɗaya ma ba mutum kake kallon sa ba mutum ne ya fito kamar wani tsohon buzuzu bakin takalmi bakin wando katon gogul gashi a dudunkule ba haukaci dai kawai amma shi kuma anan yana ganin kai ne fa baka san me kake ba wayannan kauyawa da basu waye ba haka yake kallo kai ko ga zama haukaci kake gani to haka matsalar take tsakanin wanda yake cikin duhu da wanda yake cikin haske da jahili da malami wai an ce wai ana ramma ne ko wai wani gaddi ne sai ya daga jarida ya daga jarida ya daga ta haka ya sunkuyar da ita sama ƙasa sai ya kasa karantawa sai mutanen da suke kusa shi suka karba suka ce ai aran ma ba haka ake rike jaridan ba haka ne ake juya ta yace ai haka ne yace to su suna dariya wai ko iya rike jaridan ma bai iya ba shi kuma sai yace yanzu kazgi haka yake ganin alqur'ani yace kazgi yayi asara to kaga jahilcin jahilci ne shi yana ganin dan boko da yake ganin ba zai iya karanta jarida ba shi kuma in ya dauki qur'ani yanda ya ga takaddan nan na jarida haka shi kuma dan boko yake ganin takaddan alqur'ani to ka ko qur'ani shine ilimi shine addini shine ilimi na gaskiya to a ce yanzu akwai a duniya wani mutum wanda yanda nake ganin jaridan nan shi kuma haka yake ganin takaddun alqur'ani zai iya sunkuyar da ita ma haka yace kai gaskiya ya asara kaga ai kallon kallo ake mu juna kallon kallo ake ba ko suna ganin sa shi jahili ne da ma jarida ma a sunkaye daga ta ba zai iya sanin ma yanda ke ba shi kuma yana ganin ai babu halakakke ma a ce wai yanda shi ya ga jaridan nan ya kasa gane kanta to kai kuma takardar qur'ani an daga haka kake ganin ta yace kai kalbi yayi asara na'am to shine yace yanzu har kun isa ku yi jayayya da ni akan sha'anin Allah wa qad hadani ni ya riga ya shiryar da ni ko kuma kullum cikin ku cikin bata kuke ko ne fa nake ganin ku a dagule nake so in dawo da ku hanya amma wai ko ne yanzu kuke jayayya da ni wai za ku sani a hanya wala asafu ma tushrikuna bihi kuma ba na tsoron abin da kuke kuke bauta wannan ce wai allolin ku za su mun baki za su za su za su haukatar da ni za su tsiyatar da ni ce ba na tsoron wannan ai man khafa Allah kamar yadda malamai suka faɗa khafahu kullu shay wa man lam yakhsha Allah khafa min kulli shay duk wanda ya ji tsoron Allah ya tabbatar shi akan hanyar Allah yake dole ne komai ya ji tsoron wanda kuma bai ji tsoron Allah ba zai ji tsoron komai shi kuma komai yana ba tsoro komai yana masa barazana amma wanda ya san Allah ya san ya san ya san Allah da gaske baya tsoron kowa baya tsoron komai sai Allah Allah kawai yake tsoro to shine yake yanzu ni ai ba na tsoron abin da kuke to inda ma mutum ya fahimta ma inda suna da tauhidi ma sun sani me abun tsoro a nan zai gaya musu za mu ji abin da zai gaya musu la asafu na ma tishi ko na bi ba ni tsoron duk wani shirkan ku da kafirci shi yasa wasu ɗalibai na da suka yi aran gama da wasu yan hakika suka ce wasu ba su kwana arba'in duk za su mutu in ba su dawo kan hanya ba suka zo suna hankalinsu a tashe malam sun ban ce za mu mutu kwana arba'in suka ba mu na ce za ku yi rai har insha Allah ni ba ubangiji bane ban tara sani da Allah ba lafiya za ku ƙara kar ku damu ku je ku yi zaman ku ku ci gaba da faɗakar da mutane suka je kwana arba'in ta wuce sha wa shekara ɗaya sha shekara har yanzu suna nan da rai da lafiya sun ma ci wa'incan kwanciyar hankali da arziki saboda barazanan makiyin Allah barazanan matsafi barazanan wani jahili duk aikin banza ne idan ka riga ka san abin da kake yi ba ka tsoron wa irin waɗannan shirnan saboda kai in ka tsaya kan hanyar Allah da gaske ne to ba za ka ji tsoron komai ba sai Allah ne shine sai ce wala akafuna ma tushriku na bihi ba na tsoron abin da kuke kafa shirka da shi illa an yasha arabi shay'a in kun ga wani abu ya same ni ko ubangiji na ne ko wani abu zan iya rashin lafiya amma wahalalle shi ne wanda daga ya rashin lafiya ke tunanin wane ne to shi kuma ba mai rashin lafiya a duniya sai wanda aka masa sihiri to ka ga matsalar kenan in ka samu wannan ka samu matsala to ni in ka ga abu ya same ni illa an ya sha a rabbi sai a Allah ne ya so wani abu in ciwo ne Allah ne ya so in rashin lafiya Allah ya so in hatsari Allah ya so in menene ya faru Allah ya so wannan shine ma ma'anan la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan shine ma ma'anan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wai kai ta faɗa inna lillahi inna ilaihi raji'un ba babu ita a zuciya ai kai aikin banza in dai kana faɗin la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma a aikace a zuci ba haka kake tunani ba kana tunanin maye ne wane ne ai babu ka gama yawo an gane yace to in kaga wani abu ya same ni to ubangiji na ne yaso eh illa idza arada rabbi an yusibani shay'un min al makruhi fa yakun in wani abu ya sa annaba ba sai rashin lafiya ba akwai annabin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rashin lafiya ba akwai annabin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raƙumi bai taɓa sa ya faɗo daga sa raƙumi ya ji ciwo ba akwai annabin da yake sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa jifan su da da abu ya fasa masa haƙori ba wannan kuma wani abu ne wanda Allah hakan nan yake rubutawa kowa da irin irin abin da Allah ke rubuta masa dan ya nuna shi ne ubangiji dan Allah nuna shi ne ubangiji ba dan Allah nuna shi ne ubangiji ba zai manzon Allah haka ba amma saboda Allah subhanahu wataala zo shi ne Allah shi yasa yake yin haka kuma ba wai kasawa bane ba wai in kamar misali ko ka ce kashe mutum ko wani abu ba kashe annabawa ba kashe mutum ba shine dalilin cewa shi ba ba zaɓaɓɓe bane a wurin Allah ba kashe annabi zakariya ba Allah yana gani shi ya aiko annabi zakariya ya ce je wa'azi isar da addini kuma an kashe shi Allah yana gani ya bari saboda haka Allah ya shirya ba kashe annabi haya ba saboda haka kai kuma matsanka na malami Allah yana nuna maka baka isa ka bin kirji ka ce kai din nan Allah ba zai maka abu ba duk yanda ka kai Allah zai iya maka abin da ya ga dama tun da yayi wa annabawan Allah haka ba a sa wa annabi ayyuba cuta ba wanda ma mutanensa ma suka ɗauka gaba ɗaya ma ba zai rayu ba har ruɗewa yayi ba abu mai amfani sai zuciyarsa saboda haka wannan duka wani abu ne daga Allah subhanahu wataala amma ba daga aljannunku ko shedanunku ko tsafinku ko sihirinku ba yadda da haka ma yake sa ma mai sihirin yayi tasiri a kanka saboda ka raba imanin ka biyu an gane afala tatazakkar illa ya sha rabbi shay'a wa fi rabbi kulli shay'in ilma ubangiji na yayawal yayal wasi komai wajen sani shine masanin komai da komai duk abin da kaga ya samu bawa Allah ya sani kuma ya san dalilin da ya hada shi da wannan afala tatazakkarun afala tatazakkarun me yasa ba za ku wa'azu ba ku dawo kan hanya ana kokarin shiryar da ku kuna kokarin fandarewa na'am wa kayfa kafuma ashraktum wa la taqafuna annakum ashraktum billah ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ماماكي وكيف أخاف ما أشرفتم ها yaya zan ji tsoron tsace-tsacenku da allolinku na ƙarya wai waye ma ya kamata ya ji tsoro ne ni yanzu ya kamata ya ji tsoro ko ku ni ya zan ji tsoron abin da kuke bauta wala ta kafo na ku ku da ya kamata ku ji tsoro ku ba ku jin tsoron annakum asharatun billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana ubangijin da ya halicci samai da ƙasa ya halicci komai ka zo ka saba masa in tsoron bala'i ya samu mutum ne wa ya fi cancanta ji tsoron zai haɗu da bala'i ni da na yadda da ƙaryar banza ko ku da kuka yadda da mahalicinku wanda yake muku komai da komai wa ya fi cancanta ji tsoro su saboda haka yace to ya zan ji tsoron abin da kuke shirkantawa da Allah wala ta kafu na ku ba ku tsoron annakum asharaktum billahi ku kun yi shirka wa Allah da malam yanzil bihi alaikum sultana ba wata hujjan da ya saukar muku ni kuma saukar min da hujja akai cewa Allah ne maka daici ku kuma ba wanda ya aiko haka kawai ka zauna ka kera wa kanku idan ka samu mutane canci yayi tasiri a cikin su to sun shiga uku yanzu gashi nan kuma an ce canci gaskiya ne shi ko to yanzu gashi nan al'umman mu sun shiga cikin rashin tauhidi da canfi sai Allah ya sanya mana tsoro kowa na tsoron kowa a gidan biki ma a cin abinci a kwanciyar hankali ma babu zan ce ai maita ai mayu yanzu ko mayu duk wani mafi yawanci yan Najeriya duk mayu ne fa to Allah ne ya duba mutane tsoro saboda sun rabu da Allah kai ba da ka ce abinci almumin lilmumin kalbin ya ne shiddu ba abu ba ala kowa ya koma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba mumin ne idan makwabcin ka bai amince da shi ba zaka cutar da shi ba la amana jaruhu ba waiku to tunda muka zama haka sai Allah ya jefa mana tsoro kowa mai kowa mai abinci ma an kawo maka dan uwanka ne ma gidanku daya matarka da matarsa sun zo biki wannan ya zo daga nan wannan ya zo daga nan kowa yana tsoron ya ci abinci kar ya ci maita kar aje da yara anguwa ma kar ma yi su kama Allah nawa aka kashe nawa aka kashe tantarki da malaria da typhoid don canfi wannan akwai wani wanda mu ne muka sa shi a hanya ka zo ana tawa wai mata dangin iyayenta sun zo matansa za su kai ta wajen mai magani kaza kaza an yi kaza ta zama kamar su ke to ana rike ta da kyar ce ne wani sai wallahi abin ne gaba kaza ba za a je asibiti ba abin ba na asibiti ba ne abin ba na asibiti ba ne ana jin mayu ne ana jin na ce kai wallahi sai Allah ya hukunta ka in kai kisan kai ya zan ji kai ka bari suna yawo da hankalinka ka ɗauki mata kai ta asibiti ka kai ta asibiti ne an ce maka ba za a iya magani ba abin ne an ce duk ba na asibiti ba ne waye gaya ma to haka ne aka na ce chronic typhoid ne duk da ni ba likita ba ne typhoid ne chronic typhoid chronic idan ya kai har jinin mutum ya ƙare ya sauka ruwan mutum ya ƙare ya sauka sosai kansa ba ruwa to zai rinka sambatu zai rinka faɗin abubuwa kuma daga za a ce ayi wa mayu ne ha aljanu ne ha kaza kaza ne saboda dibganci nace ka yaƙe su ya je ya sauke kai ta asibiti aka zuwa aka ce yaya aka yi haka typhoid ya mata chronic tana bukatar ruwa tana bukatar jini aka daura jini aka daura ruwa aka yi mai kwana biyu uku sai ga mata ta zauna tana hira da kowa yace da ka kashe ta da Allah ya maka hukuncin ya kisan ka to irin wannan duniya masu sai da magungunan boka bokan nan duk suna ta cewa maita maita saboda su samu kuɗi su jawo hankalin ku yarda da Allah ku yarda da inda za ku je ku nemi warkewa ga zazzaɓi kuma a ce za a mata hayaƙi zafi an ƙara shi kan zafi narin ala narin mafi yawanci yawan abubuwan da ke faruwa kenan ko ga ulcer chronic a zo a yi ta ba ta wasu itatuwa kuma masu daɗa kankare hanji kana ci cuta kana kisan kai to duk irin waɗannan ba abin da yake kawo shi ce idan camfe-camfe da abubuwa na rashin yarda da Allah sun yaɗu a cikin al'umma shi kenan zuwa asibiti zuwa wajen magani bin sunnan manzon Allah ne shi ce ta dawo ibadallah bayan Allah ku je ku nemi magani fa inna Allah lam yuzil da'an illa wa anzala lahu dawa ba wata cutar da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani kuma yace a sha kaza maganin kaza ne a sha kaza maganin kaza ne daga cikin itatuwa kuma yace a tofa kaza maganin kaza ne a tofa kaza maganin kaza ne daga ayoyi amma kawai sai mutane su zama a mai da su to in dai ba a kau da wannan ba me ya amfani me ya musulunci kuma in ba mu koyar da kan mutane a wannan ba ina maganan koyarwa koyarwan addini ai ba wani abu kake koyawa mutane ba illa kana bata musu lokaci to mutane da su ba su ji tsoron Allah ba sai su rinka tsorata ka kuma da wani Allah kai kuma ka firgice shi nan a gama da kai in ma haka halaka ka ake so ma to ta nan ne ma za a halaka ka ba ku jin tsoron ku kun yi shirka da Allah malamin nazzil bihi alaikum sultanan abinda bai saukar muku da hujja akan haka bane kun rike kun yarda da shi fa ayyul fariqaini haqqu bil amni to yanzu gashi ga group din makiya wanda ba su yarda da Allah ba suna bautan wani Allah sun yarda da camfe camfe da tsafe tsafe da surkulle ga wanda ya yarda da Allah da da ayoyin Allah da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa da tsarin da bayan Allah na gari suka tafi akai to wai wala cikin bangare biyun nan ayyul fariqe ne a haqqu bil amni waye yafi kamata ya zauna cikin aminci da kwanciyar hankali in kuntum ta'lamuna in dai ku ba jahilai bane in ku jahilai ne ba za ku gane ba jahili ba yadda zan kai shi wala tu mari jahilan ba ta aba wa ma alayka atbuhu ba su uta ba amma in kuna da ilimi waye ya tafi kamata ya zauna lafiya da jahili dibgagge mai bauta mai tsafi mai shurme mai rukulle da malami masanin addini wanda yake tafiya kan hanyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan hanyar salafu salih masanin addini na gaskiya waye ya kamata ya zama yana cikin firgici sai jahili da gaje wanda bai san me yake yi ba to yace waye ya kamata ya samu aminci in dai kuna da ilimi na'am الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون to bari in gaya muku wanda ya fi kamata ya samu aminci allazina amanu wanda suka yi imani da kaɗaitakan Allah suka bi Allah kan hanya madaidaiciya walam yalbisu imanahum bi zulmi kuma ba su haɗa imaninsu da ‘yan zalunci zalunci ba imani yana iya yiwa ga imani ga ɗan bokanci bokanci surkulle surkulle tsafi tsafi to shi ma gare ta ai ni mumini ne tunda Allah ya ce ulaika haqqu bil amni to ni ma ina cikin aminci wani abu ne wani abu ne wata hikima ce basira ce nan allazina amanu suna nan allazina lam yu'minu su kan dama kafirai ne kwata kwata suna nan akwai kuma allazina amanu wa albasu imanahum bi zulmi shi ma ba zai zauna cikin aminci ba shine irin yanzu yadda nake faɗan an mai da maita menene tsari ne to kai ma ba za ka zauna cikin aminci ba saboda mai ne albasu imanahum bi zulmi sun hada imanin su da zaluncin kansu to wanda ba su yi wannan ba sun yi imani ba su cuɗanya imanin su da zaluntan kansu da wasu canfe-canfe da abubuwa marasa kan gado ba to ula'ika irin waɗannan lahumul amnu za su gansu kullum cikin aminci Allah ya musu lamunin suna za su zauna cikin aminci wahum su kuma banda ma amincin da suka samu wahum muhtaduna su ne shirye kuma sun haɗa abu biyu shiriya ta su ce aminci kuma nasu ne za su rayu a cikin duniya cikin amana cikin aminci za su je lahira kuma su shiga darul amni darul khuldi annabi ibrahim alayhi salam ya haɗa kwalitis da yawa shi yasa ya zama uban annabawa ya zama komai a ƙarƙashinsa ya resantu saboda daga ciki shi ne ya ce asalamtu wajihiyar lillazi faɗar samawati al-ardi hanifa shi ne wanda ya yi muƙabala da babbansa ya nuna masa Allah. Na uku shi ne wanda ya jawo hankalin mutanensa ya raba su da bautan taurari da rana da wata da sauransu da gumaka. Shi ne wanda ya muƙabala da sarkinsa na maruni a zamaninsa wajen maganan rabbiyar lazi huyi wai mitu na marudu da yake jaki ne shi yasa ake gutantawa a kafirai ma akwai jahili akwai mai basira fir'auna mai basira ne na maruzu jahili ne shi fir'auna da aka ce ubangiji na lam annabi Musa ce ka zo ka bi ubangiji na kaza kaza yake wa man kuma ya Musa sai rabbi allazi ya da kullu shay khalqa usma da to to ma ba al-qawm al-ula علم عند ربي في كتاب الله يدل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهادا وسلك لكم فيها سبلا aka ci gaba haka suka yi ta yi amma shi shi na maruzu da annabi ibrahim ce rabbi allazi yuhyi wai ne sai ana uhyi wa umit ni ma ina kashewa ina rayawa kace to haka ne eh to kashe raya sai kira fursunonin sa guda biyu da yake musu sun tinki sai a kashe wannan aka kashe shi ka kai kuma na sallame ka kaga na raya wannan na kashe wannan ce o haka kake yi to fa inna Allah ya ci bi shamsi min al-mashriqi fati biha min al-maghrib sai ga idan banza ubangiji na shi yake kawo rana daga gabas sai ta yamma to kai da yake kai ma ubangiji ne kai kuma naka ta bullo ta yamma ta gabas annabi ibrahim ya kada shi ya zama ta fanko kai koma fada shi yana azaba da wuta yana yana sa a hura wuta a jefa mutum ciki shi ne munazara da kafiran zamaninsa cikin yanke gumaka ya ga ba za su daina bautan gumakan da suke bauta a madadin rana da wata ba sai ya zo sai ya kasta da gumakan sai ya rataya babban gatare koma gefe suka dawo la la la wallahi man fa'ala hadha bi alihatina innahu min al-qalb yace a suka ce sami'na fatan yazkuruhu yuqal lahu ibrahim a fatu bihi ala aynin nas la'allahum yashhadu aka ba anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim a ko da irin wawaye ne ga mai aiki kuna kallon ku zo kuna wani neman wani bal ba alahu kabiru ma daga gani gashi nan shine babba kuma gashi daga gatari da gatari lallai wa'annan din nan sun fusata shi shine da wata kila ya sassare ku tambaye shi amma ku ji sai iya ga mu ku tambaye shi a ai laqad alimta ma haula in tukun a ai kun san ba su magana kuke bautan mara ji mara gani mara han a sai ku wawaye ne a sai ba ku da hankali to ta wannan guri ma yayi sarciyo Allah subhanahu wataala ya karba ya karbi girma ya bashi girma aka jarrabe shi waje biyu aka jefa shi a wuta ya ci jarabawa ya fito lafiya kulla na rukun bardan wa salaman ala ibrahim aka jarrabe shi Allah ya jarrabe shi na biyu yace yanka ɗansa ya ci jarrabawa inni ara fil manami anni azruka anzur ma za ta ba qala ya abati al masuma wannan yana daga cikin abubuwan da annabi ibrahim ya ci nasara a kansu aka jarrabe shi da kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin nasi imama qala min zurriyyati قال لا ينال أحد الظالمين ya ci nasara wajen gina ɗakin ka'aba izar hau ibrahim alƙawa'id min al-bayt wa isma'il Allah ya amsa masa addu'ansa ya ce waje alli lisan sidqin fil akhirin har yau kowa yana son a ce shi na annabi ibrahim yahuda su ce mu ne da annabi ibrahim nasara su ce mu ne da shi dai musulmi su ce a mu ne dai da shi kowa yana kokon ya ce ibrahim annabi ibrahim nasa ne kuma Allah ya amsa addu'arsa na cewa rabbi ji alhara baladan amina gashi nan warzu ƙala gashi yanzu arzikin da ba a noma a Saudiya kowa ya sai ka ɗauka a nan ake ƙasan da ake noma abin ma ba a cin sa kamar yadda ake cin sa a Saudiya sai ka ɗauka nan dausayi yake nan fadamu suke nan lambuna suke nan me suke to wannan biyar daga cikin qualities na annabi Ibrahim alaihi salam sallallahu alaihi wa ballaga rasulul karim ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالهدي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر من قدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين